ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imam bulbar bahari rahimahullah za mu tashi a matsala ta 139 qala al muallif rahimahullah wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu lil fara'id fil jama'a ma sultan wa ghayrihi fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah ta'ala wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id fil jama'a wa in kana ma sultan yace falam annahu sahibu hawa albarbahari Allah masa rahama ya kawo wata matsala yake cewa idan kaga mutum wanda yake damuwa da yin sallah a cikin jami'i tare da limami limamin nan sawa'un shugaba ne na gari domin su a zamaninsu din da kaga limami to sarkin gari shine limami ko kuma shi da kansa in gurin ya fada da garin ya zama babba sai nada liman a masallacin unguwa kaza na fata an gane kamar yadda inda addini yake da gata ake kuma kiyaye shi a wasu kasashe idan ka je za a gina masallaci a unguwa da sanin hukuma ko da kudinka ne kai talaka mai kudi ka samu kudi tunda kai ba hukuma bane sai ka je gurin hukuma ta baka lasisi ta yarda ta kalli unguwar taku cewa ya kamata a yi masallaci a nan sai a samu fili sai ka gina amma a nemo liman a naɗa shi zama liman wani kuma ake hukuma ne da kan kai masallacin sai ka ba hukuma masallaci ita kuma ta samo limami ta samu mai kiran sallah ta samo na'ibin liman ta naɗa su tana biyan su albashi don kula da sha'anin rayuwarsu domin su ma su kula da yi wa kiyaye addinin mutane ko kowa ta farkucin kasuwa ko gona ko wani ofis ɗinsa sai ka ji ladan ya zo ya ƙwalla kiran sallah saboda shi kullun damuwarsa lokacin sallah ya shiga kuma shi ne ke kiyaye mukutarin sallah ko yau ya canza ya koma kaza da haka dole sai a ware masa albashi ina ba ta an gane a mu kuma najeriya sai dai kowa ya fi sabi da ko to allah ba kowa lada amma babu ni da muka liman da cewa ka ta abinci baka ci abinci ba ka yi tefa ne ba ka yi tefa ne ba ba ruwan wani da wannan abu liman ya yi sabon ɗinki sallah ta zo ta liman ya siya matansa kaya azumi ya zo ya yi tefa nan azumi ba ruwan kowa da wannan a da sai mutum ma ya kashe kaya ya gaji da kayan sai sausa ko sai ba liman a ga ayyati mutuncin ma addini ke aliman shugaban shugaban sallah ne ba har yanzu ba dina ba dole ya kaskanci ne ka wulakanta limamin ka ke kowa fa ya dan yazo masallaci ya zo ina dakin Allah ba haka bane a dakin Allah nan waya shugaban masallaci limami za ku taru ko kun kai dubu sai ayi ikama da iznin liman kuma sai ku tsaya ku jirahi shi zai ce Allahu akbar haka shi ne shugaba kenan kai kayar da shi za haɗa ka da Allah kai tsaye kuma ce rigar da za ka tsare saka ma sai ka gaji da rigarka ko ta maka matsi ka san wani ya bada kyautan kayansa mai ɗan sabon sabon to ba wai din haka ya bada fa matsi kayan yamar kuma ya rasa ya za a yi je a gyara a buɗa shi sai nemo ne ba shi amma haka kawai ya sa kaya ɗaya biyu bada sai ya gaji ya fara mutuwa da ka wanke gasaka sai ka ja fara ɗerewa Allah sauke to su ba haka suke ba da aka malar sai kawo albar bahari ya ce ka ga mutum yana zuwa masallaci ya damu da yin sallah akan jam'i tare kuma da limamin da aka yi da shi ne liman a wannan masallacin tunda su a zamaninsu sarki da ake turowa na masarki a gari ko hakimi to shi ne kuma limami kuma shi ne alkali duk saboda mai ilimi ne idan babu wannan ko kuma garin ya zama ya girmama to sai a raba ayyukan sarki shi da nada limami na unguwa kaza da haka ba abin da zai yi sai da sanin limami hino zai ce maka kasashen kamar su Saudiya wai hudu ba ma sai an rubuta liman to ai dai ne babu laifi a cikin kare dai yayin tabargaza ya za mutane masifa yanzu mu a Najeriya tabargaza nawa limamai suke yi ranar juma'a kawai ya dimo wani shirin mai zafi duk kana ta gigici a kan tsare faɗi wata kalma kwaya ɗaya kowa shiga cikin dimuwa saboda addinin bai da gata amma su ta sa da hukuma mai tantance limaman malamai ne na gaske sun karantu su za su hudu ba da za ka yi juma'a kallon me yake faruwa kasar me ake so a gaya mutane sa kira limaman juma'a sai a faɗa musu ku yi bayani akan kaza da kaza wanda da daina da daina a musulunci ko Allah ubangiji ya saboda Allah gatar da mu lokacin kaga mutum yana damuwa da yin sallah a cikin jam'i a tare da limami liman din shugaba ne a karan kansa ko kuma wani ne ba shugaba ba ma'ana dai limamin musulmi ne da shi kuma shi wannan mutumin yana zuwa sallah jam'i duk salloli biyar din tare da liman a masallaci yace to ka sani cewa shi wannan mutumin mai ɗabi'ar yin sallah akan jam'i a cikin kuma mutane to yace lalle wannan ahli sunna ne insha Allah ma'ana siffar ahli sunna mai san sunnar manzon Allah zaka samu yana sallolinsa gaba daya a jam'i a cikin mutane a cikin masallaci ina fata an gane haka kenan akasin haka wanda ba zai baya son yin sallah a jam'i a cikin masallaci to haka akwai matsaloli akan sunnata kenan yace wa idza ra'aita ar-rajula in kuma kaga wani mutum gashi nan ya tahawani bil fara'id yana wasa da sallar farilla baya damuwa da sha'aninta bai cika yin ta akan lokacin ta ba ballantana a cikin jam'i yana zaune ana sallah yana jira gani ba ruwan sai an gama sallah ya gama abin da yake dan radin kansa tukunna da zo sallah kuma wannan sai zama dabi'ar gice ma har kowa ya san shi yanzu a kasuwar mu akwai wanda an san su ba sa zuwa sallar jami'a kasuwa kowa ma har ya san duk Allah su kowa sani sai dai yayi alwala lokacin da ya ga dama a kofar shagon sa sai ya sallar azhar sai sallar la'asar din sa har ya zama dabi'ar sa haka har kowa ma ya gane shi haka da karshen bala'i kenan Allah ubangiji tsare imanin yace wa in kana ma'as sultan ya zanto shi limamin gurin nasu ko garin nasu ko shine sarkin gari ko ba shi bane sarkin gari amma dai shi baya bin limamin unguwarsu ko limamin garinsu sallah ko da yaushe shi kadai yake yi san da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya to fa'alam annahu sahibu hawa ka sani cewa shi wannan mai dabi'ar yakin yin sallah a jam'i har ya zama dabi'arsa to wannan mai bin san zuciya ne albarba har yana ka waɗannan kalaman yanzu ka ce san zuciya mu ba ma dauka da wani abu bane ba ma da ganin cewa kone laifi bane ba ina fata an gane su kuma a zamanin su da irin yaran su na ilimi in zaka ce mai son zuciya to ana nufin wanda dukkan abin sa na addini ba nassin qur'ani yake daukowa ya mar jagora ko hadisi ba a abin da ransa kawai yake so shi yake yi kenan ba ruwan sa da qur'ani da hadisi kuna ganewa idan kana son ganewa sai ka fahimci me son zuciya sai ka ga mutum ne ya kai a cikakken mutum mai hankali mai nutsuwa mai sanin ya kamata amma kuma daga ya aikata wani abu da halaka ce a karan kansa kaskanci ne a karan kansa takurwa ne shiga tasku ne akwai bai damu ba mahimmanci san zuciya da kuma rashin amfani da basira ta ilimi da Allah ba mutum yana ji yana gani fama da wani abu da yake ta'asa ne ko kuma shirme ne Allah sauri yace a cikin sharhi yace qawluhu wadaratar rajula yata'ahadul fara'id fil jama'a ma sul'ani wa ghairihi falam annahu sahibu sunnatin insha Allah ta'ala ai idza ra'aita ar-rajula yace abinda ake nufi idan kaga wani mutum yuhafadu ala salatil jama'a ya kiyayi yin sallah a cikin akan lokaci tare kuma da mutane a jam'i yake sallolinsa azhar za ka ganshi a masallaci la'asar a masallaci asuba ma dama a masallaci ka ganshi magariba haka isha haka salloli biyar dinnan kullum a jam'i yake yin su sai in wani laruri ya faru wata rana game da shi kaga wani lokaci kwana ɗaya ko sau ɗaya ba a gan shi ba a wani jami'i amma haka kawai shi ɗabi'ar shi kullum za ka gan shi akwai da waɗanda an san su fa hatta gurin ma da ake tsayawa a sahu an san cewa kusan kullum wani ana yake tsayawa duk inda ka je duk masassun da ka sani idan ka je akwai irin wannan guraren wanda san kawai sahun gaba bari kaza wane ne da wane da wane da wane wanda mutum ko rantsuwa yana wani guri to idan ka zo ka samu kuma haka ne saboda su sun maida abin jikinsu da wahala ka bai samu sallah amma wannan gun da ya saba tsayuwa ba sai dan daidai na fata an gane to kaga wannan ai ba karamin mutum bane kenan ko yace ma sultani tare da shugaba wa ma gairihi ko kuma tare da wani liman ma ko da ba shugaba bane yace fa hadha dalilun ala annahu min ahli sunnati to wannan hujja ne akan cewa duk wanda kaga ya damu da yin sallah a cikin mutane a masallaci tare da liman kullum sallolinsa guda biyar to wannan hujja ne akan cewa shi wannan ahli sunna ne na ba ta an gane ma'ana mai bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yayi maganganu masu tsauri masu zafi akan kin yin sallah a jami'i har wata rana ma yace nayi nufin in ta da in ce ai kiran sallah in an yi kiran sallah an zo masallaci sai in ce a tada iqama sai an tada iqama sai kuma in ce wani a cikin mamu ya fito ya zama liman ni kuma manzon Allah yace sai in tafi in dauki wadansu mutane su dauko karare kiraruwa da abubuwan hura wuta sai mu tafi unguwannin da duk wanda baya zuwa sallar jam'i sai mu kona shi a cikin gidansa haka manzo Allah ya faɗa suka ce me yasa bai haka ba saboda a cikin gidan akwai mata haga mata ba dole bane zuwa sallar jam'i a gurin su ba ba ta haukan su ba akwai yara da su sallar ma gaba daya bata wajabta akan su ba kuma suna cikin gida suka ce wannan ne yasa manzon Allah bai je ya kone gidajen masu kin zuwa sallah a jam'i ba to haka duk saban da aka ce ga manzon Allah da tausayin shi da dake kaunar mutane yake musu afuwa yake ne musu sauki a gun Allah amma har tunanin zai kona waɗansu saboda sun kin wannan abun haka ko wannan ba karamin laifi bane shi yasa kin yin sallah a jami'i ya zama ɗabi'arka to ba karamin hatsari bane zaka mutum ya kiyaye Allah ya tsare imanin yace wa min ahlil imani kuma alamun mai imani shine kaga cewa yana yin salloli guda biyar a cikin jami'i yace qala ta'ala ai dan haka ne ma ga wata aya da Allah yake magana yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakata Allah yake cewa abun sani kadai masu laye masallatan Allah masu laye masallaci to su ne mutane kamar haka man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da tashin kiyama wa qama sala kuma yake tsaye da sallah wa ata zakka yake ba da zakka ko kuma yayi da cewa zakka wajibi ce koda shi ba shi da nisabin ba da zakka amma ya yadda wajibi ta kuma da yana da kuɗi shi ma zai to haga wannan siffar ce Allah ya faɗa cewa masu siffar nan su ne masu laye masallaci domin din mai imani ai ba zai iya yin sallah a gida ko da yaushe ba din mai imani baya iya yadda ya sallah kullum a gefe ɗaya can ana sallah kuma a masallaci kullum baya zuwa a sallolin da yake yi guda biyar a kwana biyar zaka samu mafi yawansu ya yi shi ne shi kaɗai ko ya yi ne a gidansa ta wannan ba alamun mai imani ba ne sai dai ka samu mai imani shi ne sallolin guda biyar da za a yi a wuni kusan kullum a jam'i yake yin su kuma a cikin mutane a masallaci ba a gidansa ba a saboda ya tara kofa gidansa a haimar gurin daba shira ana kiran sallah a masallacin unguwarsu a gama komai an shiga sallah sa ta hirar su sai an gama shirar da yake so tukun sai ta a karuwa a alwala su si jam'insa a nan ba akwai ma suna yi ba ta wani ma kuskure ne inda akwai masallaci a wurinku to wajibi ne ka je ka yi sallah a masallaci kuma mun karanta ba ku manta ba in dai har zaka ji kiran sallah ana kiran sallah a masallaci to dan mai kiran sallah fa yace hayya ala sala to sakon Allah fa yace fada muku cewa ku taho ku zo ku yi sallah da haka wajibi ne ka amsa ka zo domin Allah ne ya kira ka sahabi abdullahi bin bin umm makatum makaho ne kowa san tarihin sa yazo kuma zalla na kawo kukansa yace ya manzon Allah ba za ka min wani mamu wata afuwa ba yace me ya faru yace gashi ni makaho ne gidana kuma gashi daga masallacinka yana can ƙarshen gari nesa kuma gashi bani da ɗan jagora ga madina tana da sabon guri aka da lokacin tana da tudu da kwari tunda haka dinka da kaje sababbin unguwanni da aka yi tsara a bayan gari za ka samu ai hanyoyinsu ba kamar tsohon unguwa ba ce sannan kuma ga yawan macizai da kunamu ko ba da ɗan jagora to zan iya sallah a gida ya manzan Allah ya ce to kai sallar ka a gida har ya juya ya tafi sun zala kira shi sai ya dawo ya ce idan an yi kiran sallah a nan masallacin kana juyowa a gidanka ya ce ina ji to lalle wajibi ne sai ka zo masallaci makaho ne ba ko ba ɗan jagora to haga shi kenan ka zauna kai ba za ka zo masallaci ba an yi kiran sallah to mutum a cikin hatsari Allah kiyaye da haka Allah ta haga siffar masu raya masallaci dama suka ce malamai masallaci an yi shi ne saboda me kamar da manzo Allah ya faɗa lokacin da wani mutumin kauye ya zo ya fitsari a masallacin manzo Allah ko aka tashi sahabbai suka za su kare shi a matsawa manzo Allah ya ku rabu da shi sai da ya ga fitsarin sa tsaf ita ta kuje ku kuma ku ɗebo ruwa ku zuba a gun fitsarin aka zuba ya ji kuma mutumin ya nutsu ya gyara jikinsa ya ta to zo shi masallaci an yi shi ne saboda a zo a yi sallah a karanta ƙur'ani a yi ambatan Allah da fitsari ake yi a cikin masallaci haka ya wuce ba za mu zauna ba kenan ya ce gaskiya ne saboda ka ba a fitsari a ciki ya ji daɗin nasihar da aka masa ba ta mutuncinsa ba ya hana ma a walakanta shi ya ji daɗi sai ɗaga mai addu'a ya ce ya Allah ka ji ƙana ni da annabinka Muhammadu bayan mu biyun nan karka ji kowa to ba ɗan kawai ba ne ya zaɗin da siya ya ce bayan mu biya Allah karka kowa rahama ka rabu da su kawai a casa su ko zala ce a karka haka mara kuma kai ai rahamar Allah mai yawa ce in yi mun da ni da kai din ma tana nan kamar ba aiko ba kamar ya aikowa ma mana to shi ke su ba a wasu to haga Allah hayya halin masallaci gurin ambatan Allah ne gurin karatun Qur'ani ne gurin yin sallah ne ko to me kira masallaci salloli da ake a cikin masallaci to ba su kaɗai ba sai ana yin karatu irin haka a masallaci shi ne ke rayuwa amma da an yi magariba an kashe wuta sai ga masallacin ba daɗin gani mako ko ba sai bata ko amma ana karatu fa za a zo a zauna ka ji saƙon Allah saƙon manzon Allah kuma kana zaune malaku sun lullube mu gaba ɗaya haka manzon Allah ya faɗa sun kewaye mu yanzu haka kuma suna ta nema mana gafara a gun Allah to haka ana raya masallaci saboda haka manzon Allah ya je Madina me ya fara gidawa masallaci kafin gidansa saboda shi ne gudu za zo a taru a ji saƙon Allah a saita zuciyar bayan Allah da bautawa Allah yadda Allah yake so da haka masallaci sai a raya shi da karantarwa da kuma yin sallah yake cewa wa qad zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ladhi yata'allaqu qalbuhu bil masajid yace kuma gashi nan manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da zuciyarsa take tsarafa da masallaci wato shi ɗabi'arsa shi ne kullum ya ji an kira sallah kawai je masallaci zala sai faɗi menene ladan wannan mutumin mutumin da ya zanto shi ji yake kawai a kira sallah ya zo masallaci shi baya samun nutsuwa a ce ya sallah a wani guba a masallaci ba ko me yake daga isa lati to ko zaka ta mu je masallaci ya zo asuba azhar al-asr magriba isha kullum haka ke rayuwarsa to me irin wannan siffar zala ya faɗi falalarsa sallallahu alaihi wasallam sai lissafa cewa daga cikin mutane masu aiki iri bakwai da suke samun shiga inur al'arshirin tashin kiyama to akwai mutumin da yake da ɗabi'ar zuwa masallaci shi baya samun nutsuwa ce sallah a wani guba a masallaci ba to wannan aikin da ya lazimta ne zuwa sallar jami'a a masallaci sai ran tashin kiyama Allah sai ba shi wurin zama a ƙarƙashin al'arshin ubangiji kafin a zo a hisabi sai zo ya zaman sa ba ba haushe ce wa lahira ba a yin kallo ba ana yin kallo ah kana izo al'arshi kai kana zaune ka hakimci kana zaune kayanka sai ka ga wani ya taho da wata katuwar jib a kansa ce a ashe wani barawo ne kuma duk wanda ka san shi ka san shi a lokaci ba in ka za ana gane mutum a lahira in dai ka san mutum a duniya in ka gan shi a lahira ma ka san shi za ka ga wani ya taho da farfadiya tana make shi na tashi sai ka ce a ahe wani riba yake ci ikon Allah to hina Allah kira ranar a cewa yau mutubu da sara'ir ana tonan asiri ina fata an gane to haga shi akwai masu yin kalloran tashin kiyama in ka aikata ayyuka ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan da mazalla ya zayyana su duk wanda yake yin irin wannan aikin ya mutu a kai ran tashin kiyama zai zauna a ƙarƙashin inuwar al'arshi duk fiyalin kiyama babu wata inuwa in ba wannan ba Allah ka saka mu shiga cikinta zai zauna a ci to daga cikin mutane akwai wanda yake da alaka da masallaci ta kudda kudi shi jira ke kawai ayi sallah masallaci ya ga masallaci tafi uzurinsa an kira sallah masallaci an kira sallah masallaci haka yake rayuwarsa 24 hours ɗinsa har ya koma ga Allah to ga shi akwai falala a gun sallar jami'i da kake zuwa a masallaci to wanda kuma shi baya zuwa fa sai dai tsaya a masallatan gefen gidansa ko gurin hirarsu ga masallaci yana hangowa amma wai ba zai salla a can ba sai dai su zauna a nan su yi salla haka bai samu wannan falalar ba bai same ta Allah samu dace yake cewa ko ina muke yace annahu min sabatil ladina yadhilluhum Allah fi dhillihi to mutumin da yake da alaka da yawan zuwa masallaci domin yayi sallah to ran tashin kiyama Allah ya saka karkashin Allah arshin sa kamar da manzo Allah ya faɗa yace fa qala manzo Allah yace wa rajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid har da mutumin da zuciyarsa take ɗarfe da zuwa masallaci shi ko da shi kawai zira yake a kira sallah ya yi alwala ya zo masallaci za ka samu wanda Allah ma datar da shi ya fahimci addini yadda ya kamata shi a masallacin ma kullum sahun gaba yake nema kuma sahun gaban ma idan malam idan idan dalibi ne na fiqh sosai sai ne bangaren damar liman saboda Allah yana yawan mutane suka tsaya a damar liman addu'a ta musamman a sahu ina fata an gane a gan ka zo sahun farkon ma karkace za ka shiga yawa yake dama bayan ga falalar sahun farko kuma ka samun addu'a ta musamman tsayawar da ke a bangaren dama to ga dukkanin bonanza ce kuma wani aiki ne baka bukata kashe ko sisi a ciki kawai zaka daure ka fara yi ne sai kaga Allah baka wannan daraja mai girma ran tashin kiyama Allah ba mu ita yace fal murad bil masajid ay li ada'is sala asatul jama'a abinda ake nufi da zuwa masallaci shine ana nufin mutun ya zo shi domin yi sallah ta jami'i kuma a cikin mutane ba haka kawai zai bari sai an gama sallah shi kuma sai taho shi kadai kuma ya sallarsa shi kadai hasa kuma sai da wannan ɗabiyar su ma yana ji ana sallah amma yana uzurinsa sai an idar da sallah kullum zaka samu shi kullum baya samun sallar jami'a masallaci kuma duk salloli guda biyar ɗin kusan wani haka yake ina fata an gane to haga sai mutum ya dage ya kuma yi wa kansa faɗa ya canja ɗabi'unsa ya ce to ina miki ya ce kala ko asatul jama'a alamatul lil iman yin sallah ta jam'i a cikin mutane a masallaci na daga cikin alamar imani wa alamatu ahli sunnati kuma alama ce ta ahli sunna saboda sallah daga cikin ayyukan addini gabaki daya babu wanda yake sallah muhimmanci idan ka dauke kalmar shahada shi yasa take maimaituwa har so biyar a kullum lokaci biyar saboda mahimmancinta ita ce kuma ibadar da Allah baya ɗaukewa mutum ita a kowane irin yanayi ya tsinci kansa matukar dai da hankalinsa ba haukacewa ba kuma ba su maye ba sai Allah ka matakan kayi ta a tsaye yadda ake yi in baka da wannan damar kayi ta a zaune in ba wannan damar kayi ta a kwance in ba wannan damar kayi ta da ima'i duk yanda zaka yi dai ka samu kayi ta na ba ta an gane saboda mahimmancinta ya ce wa harko ina miki ya ce wallazi ya ta zulun asala mara musulmi na wadda kuma yake kaulace wa yin sallah tare da musulmi baya zuwa zam'i wa yara annal muslimina laysu ala haqqin yana ganin cewa ma su musulmin nan ai ba sa kan daidai ba suna kan gaskiya bane shi yasa shi ba zai na bin sallah ba kullum yana can a gefe sai an idar da sallah an kare sai shi kuma ya shigo masallaci sai sallarsa ko shi kadai ko yana cikin yi wani jojona masa amma dai shi ɗabi'arsa ne baya bin mutanen sallah kwata-kwata ba ku yi ba su ma da idan kuka tafi kuna tafiya a bulaguro a kowane ɗabi'arsa shi ne kuka za a yi sallah to sai ɗayan biyu sai gaggawa ya ji alwala da wuri da wuri da wuri sai zo kawai fara sallah haka dole sai ku bi shi kenan amma in wani abu ya faru cewa wani ya shiga liman ba shi ba to ba zai bi ku sallah ba kawai sai fara wanda mulmulation dinsa haka haka haka dai har ku idar sai su ah an gama ne kawai shi ma ya fara tashi har kowa ma ya gano su wai shi yana ga in ba shi aka bi sallah ba to kowa ma ba musulmi ba ne domin idan ka ce wani ba za ka bi sallah ba to abin da ka faɗa shi ne ka ce shi ba musulmi ba ne ko ba shi ba ne tunda ka ce Allah ba zai karɓi sallarsa ba kenan da kuma haga wannan wani tsari ne wanda gaskiya sai mutum yana da ilimi da zai tantance wanda ya kamata ka musalla da kuma wanda bai kamata ka ba amma da dama wani dan baka kungiyarsa kawai sai ce shi ba zai bi ku sallah ba kuma har gobe akwai su sai dai shi a bi shi wani abin bakin ciki ma idan ka je wata rana mutuwa fa akai an yi rasuwa wannan mutumin da ya rasu ba shi da alaka da ku ba shi da alaka da kungiyar ku sanda yake raye to amma yanzu ya mutu sun daura kansu wani tsari kowace anguwa sun nada wani shugaban malaman anguwar na kungiyar su kun gane kawai daga an yi mutuwa sai su kawai da azarbabi ana fiddo da gawa kawai to da mai rawanin sa kawai ya gaba to wa ya saka idan ka ce a ai ya ce wani ne zai matsalla tunda shi yake da haƙƙi mamaci in har ya faɗa to ya faɗa cewa in yi da su wani ne zai matsalla to inda ya kai ɗin don Allah kake aikin don an cewa ne bu sallah me ya kamata ka yi sai ka zama mamu amma tun da ba shi zai bu zai da sallar ba ko ba ɗan ƙungiyar su zai da sallar kawai sai fita gaba ɗaya sai kuma je zauna ba zai sallar ba akwai su su ma suna nan da yawa sai ka ce shi gafara zai ba mutane haka da ke jahilci ne da kuma son zuciya kuma wanda kake kake ganin cewa ya mutu ba akan ungiyar taka ba to kana ga yanzu dan kama sallah Allah da karbe shi kenan abu da karbe shi ba shugaban lewaman duniya da lahira manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan wani mamaci da ya rasu Allah ya ce ba karba ba ba za a bar gafara ba saboda bai mutu akan musulunci ba to kai wani liman ne kace ga dan kawo lima gawa sallah za a karɓi sallarka ko na bar gafara waye kai waye ga ma ita ba sallar gawa fa in kai sallar gawa kai ne fa zaka samu lada kuna ganewa haka kenan dangan ka kai in ka ƙi kuma kai ka kanka asara in dai mutum ya mutu da imaninsa ko baka bar sallar ba Allah zai saka ya aljanna kuma ya mutu ba imani ba ko kun kai biliyan kuka masalla kun yi a banza tunda ƙarshen magana shine manzon Allah ya yi sallah a gawar wani Allah saukar da wahayi cewa kada ka ƙara tsayuwa a gawar ire-iren su kuma wannan ma da kai ba karɓa ba saboda me bai mutu akan musulunci ba to haga shi menene alakar ka damu dole sai an bi ka sallah waye ya faɗa mai aka bi ka sallah za ka karɓi sallar sallah nawa za a yi da limami mamun Allah karɓi tasu ta liman ɗin Allah bai karɓa ba saboda mai inama al'amalu bin niyya haka mun Allah ya faɗa na haka dai ka zama ɗabi'ar ka shine kana bin mutane sallah kaga duk wanda yake kaure cewa masallatai ya bi jam'i yana ganin cewa su waɗannan mutanen ba suna kan gaskiya bane ko ba ka sai gani ba mutum ga masallaci a angosu akan layin angosu amma sai tashi a unguwar ana aka haife shi da baban shi da kowansa sai alwala a idan mutane sai kama hanya tiryan tiryan tiryan ya wuce su gaba daya ya tafi can wani guri je sallah duk sallah biyar a ne ke zuwa tun ba a gane ba har kowa ya gane wanda yau kuma kana shiga dameji ko matsala su ne ya su fara kama ka dauki ba haka bane yan anguwar ta ku to ne ka ce su ba musulmi bane to su ma daga nan kuma sai su tsane ka tunda baka da su ba su za su yadda da kai ba su yadda da kai mukai ba to haka wannan duk kuskure ne da ake tattafkawa in dai mutum ba wani abu yake da fidda shi a musulunci ba idan ka bi sallah sallar ka tayi na fata an gane tunda ai mun karanta wannan kes din ma a baya ko yau sallar ka tayi sai ka ga ta malam ai liyawa anguwar tamu bai iya karatu bane ta kamar ya ai za ka ji cewa garil magarubi a rahim wa ralina to me wannan ko ce to shine ba za ka yi sallah ba kenan ko amma dauko dauko dauko hola maman ka bashi ka ce malam a rubuta min fatiha ka ga ikon Allah ka dauko hola ma empty ka mika amurka ce malam rubuta min fatiha da ka zai rubuta maka yadda Allah saukar da ita ko karar ɗaya ba zai yi ba amma a gurin faɗa bai faɗi yadda kai kake so a faɗa ba kuma yake na kafar da shi a musulunci malamai suka ce dan mutum na lahanu a cikin kira'a ba da hana bi sallah ba Allah samu dace ya cewa annahu la tasihu salatu ma'ahum mutum yana raye cewa sallah da irin wayannan wai bata inganta ba shi a fahimtarsa yace haza la shakka annahu fariqul lil jama'a to wan me irin dabi'ar nan inji al-malik cewa ba ko makawa ya zama mutum min dake rabuwa ba ma'ana cire kansa a cikin mutane wanda ke kaurace musulmi ya kaurace musu domin yana ganin cewa dukkan su ba musulmi bane shi kadai ne musulmi sai ya ja nemo ɗan irin ra'ayinsa a wata uwa duniya a wata unguwa tukun zai bisu sallah na fata an gane su waɗannan yana ganin su duka ba musulmi ba ne ko kuma ƙarshenta masu waɗannan su suka ɗaura auren mai gidan na kuma da mamarku su suka raɗa sunanka sanda aka haife ka shi aka kira ya maka hudu ba to yanzu duk ya za a yi kira auren wani su ko ya ake ciki to haga dai akwai kurakure da yawa da ake tafakawa naga sai matasa su kiyaye yace wa mushaqul lillahi wa rasulihi ko mai irin dabi'ar nan to ya saba wa Allah da mandansa walil muslimina kuma ya saba wa muslimi walidhalika tajiduna ahlul afkaril almunharifa sai malaka dan haka ne sai ga masu irin waɗannan tunani juyayyen tunani la ko la yaqribuna almasajida ba sa zuwa masallatan musulmi su sallah wala yusalluna ma'al muslimina ba sa bin musulmi ɗan uwan sallah sai dai sun ware su ya su na namu na namu su zo mu je in baka aqidarsa to shi ba zai bi ku sallah ba don haka idan shugaban tawagar su ko gurin zaman shugabanninsu a wata unguwa ce shi kuma anan yake zaune to duk azhar sai alƙoƙari ya alwala sai ya tafi can zai je la'asar ma haka magariba ma wani har asara ma haka zai sai ya tafiya uwa duniya ko dole shi na ga in ba can ya je sallah ba to Allah ba zai karba ba kaga wannan ai ba karamin kuskure bane wa alaikum assalam hmm hmm wariya ba eh wannan haka ya halatta ma da a ce shugabanni ma sun san irin wannan sai a je a rushe masallaci na biyu shine sunna ya zama majalis dirari kenan na cutar da musulmi ne na kanaba kan musulmi ne masallaci ne gashi ana sallah dimin da'iman wa abadan sautan kan aife ka ake sallar ma a gurin haka kawai yanzu kai kace ga cewa ra'ayinka ba irin nasu bane sai kuma ka zo kusa da shi kamar da aka sai da a garin nan ko kawai a nemi kofar wani gida kan titin al'umma fa kawai a gina masallaci wannan laifin hukumomi ne ma ya kamata kan shugaba irin wannan ba zajin ka za a yi ba ko me za a maka rushe shi ai kai aikin Allah kake kuma so kake Allah karba aikin ka kawai ka je kamar jan fenti ka ce kuma ya ruhe da kansa ya kwashe burkunan gobe haka ake yi saboda ka raba kan musu wani fa masallaci abin da maka bakin ciki ma ba a isa ma a shiga ci a yi sallah ba saboda dan kankani ne sai dai a ɗebo taburimai a kasa akan titi kuma a yi sallar kuma wani masallacin da suke ginawa wallahi ba a yin azhar da la'asar a ciki sai dai magariba isha da asuba kuma a unguwa yake kuma ga wani masallaci can na mutane musulmi ne a madadin a tare a jisun nan ayi amma saboda a ƙidar su ba ɗaya ba ƙungiyar su ba ɗaya ba kowa yana so ya samu limanci to zai su wannan abu so wannan ya kamata hukuma ta sa duk a rarrushe su yasa inda musulunci ke da gata baka yi saka zo ka misalci a kawai ba duk kuɗinka ba za ka yi ba sai ka nemi izinin hukuma ta kalli gurin ya dace da a yi masallaci sai ta sahale sai ka gina ko ba daga nan ka gina ba kai ba masallacin ya dawo na hukuma ta mace mai kula da shi ta kula da kayan wutansa ta biya da albashin ma'aikata a share a wanke a gyara haka suke amma mu nan musulunci ba da mai gida sai kowa yake abin da ransa yake so yanzu ka kula duk tsofan garin mu da muke ciki asalin asalin gashi wannan din da kaje kallon inda aka yi karin tituna a unguwa asalin gurin masallaci akai akan titi sama da shekara 50 ko 60 ana nan ana nan shekara aru aru in wani taso zai yi gini a gidan kawai ya kalli masallacin daga nesa sai shi ma ya biya sai a kara mar gidansa to kai makwacin ka kara kai ba ka kara ba shi ke nan haka sun matsa layin gaba daya duk layin da kai ba haka ne to wannan a musulunci ma haramun ne fa saboda layi na al'umma shi ya kamata a abin nan ko ba da dai bane kan titin al'umma a zo a kashe shi a yi sallah ba da dai bane fa a musulunci kawai dai ana yi ne ba sai dai Allah ya sauke wa alaikum salam a to me saka shi yake yi sai ka sai an tambaye ki dole ai ya san da shi wannan matsalar ga masallatai masu na asali sai ya sai ma shiga na yan tawayen nan masu bangarewa in ya san da haka gane ma ya shiga cikin masu raba kan musulmi kenan amma shi bai san haka ba bai ma taɓa tunanin haka ba kawai ya zo anguwa ne ya sai gida ya ga masallaci kusa da yake sallaci sallaci ma ba shi da matsala innama zambu din shi zai kun yana kan wanda kirkiri wannan tafiya ka gani to wannan shine amma yanzu ga masallaci ka kula in ka ji duk an gudu ka sani za ka ga masallaci a nan kan kwana ga masallaci kan kana duk ba ta dai bane fa ba musulunci bane kawai dai ana yi ne sai dai Allah so sauke amma ana yi abin da bai dace bane kuma laifin hukuma da take bari ne amma an kalama ciyaman din gari wani suke jiko wai za bata masa siyasarsa to wace maka siyasa tana gyaruwa ko me kai an bata dama ba ta take ai ko me kai sai an zage ka kuma ko me kai sai ka batta siyasar ka dina wata ran dole zaka kai abun Allah kawai sai Allah ya biya ka in ka tabbatar abun Allah ne kawai kai kayan ka Allah da kai da hihi ne zai biya ka shikenan ko to ka gani mutum ya sai fili 100 ba 100 fa amma sai zo duk filin fa sai ya ɗebi taku 25 akan titin al'umma sai ya ɗebo nashi asalin filin taku goma sai ya haɗa sai ce ya masallaci wani ai ba masallacin Allah kai ba me yasa ba za ka ɗebo hamsin a gidanka ka bada duka a masallacin ba in Allah za ka yi aiki sau haka dai muke dai wani irin rayuwa in ka zo in ka zo cikin afirka ko najeriya ka ta ganin bakin ciki babu adadi haka kawai muke rayuwarmu wani kitabun ra'asin nake da shi in abu ya faru sai mutum ya ajiye iliminsa da mai ilimin addinin da mai ilimin boko sai su ajiye sai su aikata hauka ko su suke bazara yawa kan haukar ai kaga hauka ce irin wannan abu kai yasa a Najeriya karka tuciya da ilimi saboda duk galibi masu ilimin su ma suna sun fifita al'adar su fiye da ilimin su wannan kuma ya shiga har masu ilimin addini ba ga na yi masifa ce wadda kamata a ga aikin addini a wurinsa kuma shi ne ke ba al'ada fifiko shi ma kamar zahiri in kana son gane misali je ka nemi auren wanda kake gani ya fi kowa sunna a gashuwa ka nemi auren yarsa ka gani da yarsa da yar wanda ya fi kowa bidiya a gashuwa duk iri ɗaya za a muku hidimar fara bambantawa to ya kenan to na suna take annabi bai aure da ƴaƴansa mata ba mun karanta shekaran jiya da ku ci wata tantan ne ƴaƴan manzon Allah mata guda nawa ne hmm guda hudu ya aurar da su nana Zainab nana Ruqayya Fatima Ummu Salma Ummu Kulsum ko biyar ma ko nawa ne akwai Zainab Ummu Kulsum Ruqayya Fatima hudu haka ba matansa ƴaƴansa mata guda hudu biya musu aure to yayi aurar da su sai ka je ka karanto ka sani in zaka yi yarka aure kai ma kai irin wannan hine ka na ahlus sunna in baka yi haka ba kai ma to sai wancan abokin da ne da ya rasu Allah ji kansa na ce masa ahlus sunna wal jamaa yace ni ne mala wa dariqa wal izala yace kwarai kuwa yace wal bid'atu qalil yace tabbas yace akwai bid'a amma qalil yace shi ahli sunna amma akwai bid'a yar qalil haka kuma gaskiya ya fada ko ka je ayi mutuwa ka je gidan wanda yafi kowa tuce sunna a garin da wanda yafi kowa bid'a akwai bambanci to manzala ba amaran mace mace ba da hamza yarsu dan uwan manzon Allah ne babban sa ne mazalla ya takaice da sosa har ya alwashin kashe mutum talatin saboda hamza shi kadai Allah ya ce masa a ba a haka ayi hakuri ko fitar da hankalinka ai ya tafi aljanna ne in za a rama a kashe mutum ɗaya madadin sa shikenan amma to aya aka zama makoki kwana nawa suka yi a ina suka zama makoki me ake a gurin ka je ka karanta ka sani mana Ja'far bin Abi Talib kani ne a gun manzon Allah an tafi haƙin mota an sare masa hannu ɗaya ya riƙe da tuta da hannu ɗaya aka sare mar ɗaya ya rungutu ta ga fille masa wuyayar su manzan Allah ce na gan shi yana yawo da fiffike a aljanna kamar mala'ika saboda an sare masa hannayensa saboda jihadi sai Allah ba shi fuka-fukar aljanna idan gidansa ya ba wa matansa haƙuri da 'ya'yansa ya ce kai jama'a ku daho abinci a kawo gidan ja'afar isna uli ali ja'afarin da'aman haka ya ce sahabbai a daho abinci a kawo gidan ja'afar an kawo musu labarin abin da yau ba za su iya yin abinci ba da gobe da jibi to wani zama ya ake mazala wani irin zama ake a gurin sai ka je ka karanta ka sani in aka maka mutuwa kai ma sai kai irin yadda manzon Allah aka mar yadda aka masa mutuwa ɗansa Ibrahima ya rasu ko yar manzon Allah Ruqayya Ummu Kulsum suka rasu duka ya yayi mu yayi haka yi rayuwa so haka duk wani motsin ka da zaka a duniya manzon Allah yayi irin abun to daga karanta yaya shi yayi aure mutuwa aihuwa duk komai an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata kuna ganewa da za ga a Najeriyance ilimi bai cika amfani wa mutane ba sai sun zo cikin masallaci a wurin hada sahu ko sai a hada sahu kamar sahun mala'iku kan ga wani janjan jammal wani ma heka ne muka fita sahun wallahi ya shaƙe ka ta gaba ta baya kuma za ga shi bai ma san kan sahun ba in an kama kirji haka sai ce shi wannan hannun nashi na hagu ba zai fita ba sai dai fidda na dama ya ga ya bankar sahun gaba ɗaya in kuka yi za ku yi ruku'u sai gugguwar kafafunsa wa dole sai ya haɗa wai kafarsa da taka sun yi haka kaga shi kuma daga nan ya bauɗe kafafunsa masu yi haka ba haka ake yi ba kaga duka wannan mutum bai fahimci me ya sunar manzan Allah ba ne ai ba sahu kaɗai ba ne sunar manzan Allah saboda haka sai koman kafa alama sunna ya ce maka mai ahalus sunna amma ba haka ba to ta mutumin nawa ne Allah masa rahama wal bid'atu qalil ko ba shikenan ba shi aka yi fada Allah ya fi masa yace bal ba'dhum ko yace wala sallama al muslimina ba sa yin sallah tare da musulmi bal ko nane ba'dhum yahkumu bi salati al muslimina kai wasu ma daga cikin su suna raye cewa wai sallar ma da musulmin suke yi bata karbu ba to kai ake yi sallah wata rana mun yi sallah a cikin kasuwa ashe an ƙara lokacin sallar shi liman din kuma ana miya ga kuma irin sunar din nan bane cewa da ana shiga misali a ce karfe 1 sai ka ce za a rinka shiga 1 da minti 10 ko saura minti 10 wani abu da makamantan haka sai aka yi sallah a asalin lokacin jiya kawai sai kuma liman ya ka san ya ce an ƙara daga sai bayan wannan mutumin kawai sai yana zuwa an idar da sallah kawai sai ce ai an ƙara lokaci an rage lokaci kun ƙara sallah nan ba ta yi ba saboda ku tashi mu saki wallahi alazim haka ya fada kuka tahi haba sai na tahi yace to kai ake wa sallar da tare ka ce ba ce ba kai tsaye haka ba wani shakku kai ake wa sallar ko kuma Allah ake yi wa in dai Allah ake yi wa insha Allah ya karba saboda ka jama'a kowa tafiyarsa ku zo mu tafi masu kuma koma saki kuma kuma ku bihi ku saki sai aka raba masallacin kawai mu muka tafiyar mu kuma yan dagaji kuma sun ƙara wunsa kaga wani ai rahin sanin me addini ne ya zaka ce mutum musulmi ya sallaka cewa ya Allah da karaba wa ya ga ma haka da kake din ya ce ma Allah karba ya ga maka da garanci ne kowa fa lalime yake inda kace da sahabbai fa duk wanda ba so fa lalime yake addini Allah ya karba masa ba shi fa da garantin Allah karba ta amma ka ji gaba ɗaya da cewa duk ba ta yi ba sama da mutum kusan ɗari a masallacin in ce a kai ake sallato ai Allah ake sallah kuma inda Allah ake wato ai Allah yana bin ka bashi naira goma goma kawai ke bukata ka bashi dan me zaka bashi goma ka ƙara mar goma Allah baya hana sirri ba wanda zama ku samu tafiyar ya kallan ne ma na kalle shi yayi shuru ni ma nayi shuru mu muka fita su kuma suka shiga shi ne kawai gaskiyar magana saboda addini ba abin wasa ba ne Allah karɓa mana to suna rai cewa wai sallar ma musulmin ba ta ma karɓa da aka su da aka haga ba maganar masu bi sallah kenan ko ya ce fa hadihi alamatu sharri to irin wannan aqidar alama ne na sharri a jikin mutum wa alamatul inhirafi kuma alama ne cewa mutum ya riga karkace idan kana ji a ranka cewa ga wasu jama'ar musulmi kuma wai sallarsu ma Allah baya karba da aka kai ba za ka bi sallah ba ba kai ba su ba su ba kai to kana cikin masifa ba ruwanka da sha'aninsu kai yi fatan kowa Allah karba masa Allah muke wa sallah to Allah karba mana shi ke magana ta ƙare ba hakin nan zauna lafiya ba yau to Allah karba Allah ba da lada yau kar ma ka tsaya sai maka wani sharhin bari ka ce Allah karba mana duka fatan mu Allah karba sai kowa tafi sa ya abin da ya taga cewa shine daidai a wurin sa yace wa fasadul aqida kuma wannan yana daga cikin munin aqida wal inshiqaq da kuma sabawa ga Allah da mandansa qala ta'ala a wata aya Allah yake cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a sabilal mu'minin yace ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'ad masira duk wanda ya saba manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi karara ga nassi ga dalili cewa manzon Allah ya ce ai kaza shi kuma yana sane sai saba ra'ayin manzon Allah saboda shugabannin sa na addinin sa ko da kungiyar sa su ba sa tafiya akan wannan ra'ayin su ba mutanen hadisi ba ne su waiwai a suna kiran kansu wai su masu bin malam fikihu ne haka sai kiran kansu ko ga hadisi kalarai sai a su suna bin kaza to duk wanda yake da wannan fahimtar ita to ya saba manzon Allah da gangan yana ta ne wala ce ni wallahi ma tawalla zamu jibintar da shi ga abin da ya zaba wa kansa ko bayan wannan wani sulhi jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira to mu koma samu nana in har mutum ya tsoma mu kuma sa jahannama ce zaka bin manzon Allah kadai a cikin komanka shine rabota abin ubangiji kuma shine hanyar shiga aljanna kaga kullun ana ta cewa ku zo abu manzon Allah ku zo mu bi manzon Allah wannan shine kullun da awar da nake ce ku zo abu manzon Allah a cikin komai da komanka hatta yadda kake lafazin magana kana hirda abokananka ba da dai bana kana daga murya ko kuma ka zama dan comedy kai kullun dariya da barkwanci wanda yake ba na gaskiya ba ba sunnar manzon Allah bace a koman ka aga alamun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu samu wannan sai ubangiji yake cewa falwa kuma yake cewa falwajibu alal muslimi abin da yake wajibi akan musulmi an yakuna ma'al muslimina ya zamo a cikin taron musulmi yan uwansa qala ta'ala yace ga wata aya ma Allah yace ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ku masu imani ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da masu ban gaskiya mu'mine musulmi kenan sune as-sadiqina na fata an gane to ga cikinsu ya ce almuslimu ya kunu ma almuslimina shi musulmi wajibi ne a kansa ya zanto kullum a cikin tawagar musulmi wala ya adilu kada ya kaurace musu ya rabe wa yanfaridu ya keɓe daban wa ya kunu ma aljama'atil ko yanharifuna masu tawagar masu wariya yan taware wa musulunci ko wanda su ga an ce a eh hadisi haka ne ya inganta amma mu za mu bi kaza to haga wayannan ba mutanen tafiya bane ya za a ce maka ga maganar manzon Allah kuma kai ma ka ce ta inganta kuma ka bi maganar wani ba shi ba ai mutun ya shiga uku kenan Allah ka tsare imanin yace wa yusbihuna mutadallina alal muslimina sai su wagir sun zama masu kauracewa musulunci da musulmi yace fa hadhihi alamatul hawa to wannan fa alamar san zuciya ne wa sharri da alamar sharri wal fasadi da fasadi al fikri gurbacewa tunani kenan wal inhirab da kuma raba kan musulmi kawai gari kace cewa in ba wanda yake kan tafiyar ku ba to kawai arne ne to ka shiga uku ai kokari ma zaka yi kaga cewa to ya zai kana fadakar da shi ya gane hanyar ya taho ku bi tare ai aje abin da ya kamata amma ka ce kai gaba ɗaya ba kai ba su ba su ba kai haka mutum ya shiga cikin damage kenan sai ka shiga cikin su dan kana fadakar da su mun sa buga misali idan malamu suka buga mana misalai cewa idan ka tuwaye gari a unguwar ku ga masallacin da an san shi ana da tsawon lokaci kana ganin cewa limamin bai iya tajawidi din naku da kuke yi ba ko kaza ko kaza ko kaza ba kaurace maza kai ba sai ka shiga ciki ka je ka da wuri-wuri ka share masallaci ka fesa turare ko kuma turaren wuta ko ba ka bane a matsayin ka na matashi ka je ka da wuri-wuri sai ka shashare masallaci ko ina ka share kuma ka sa turaren wuta ka sa sai ka ji kanshi a masallaci da gashi ba ganta ka yi masallaci na mai kanshi ya ce eh har za a zo a gane ai wani ne yake share masallaci ba dabi'a ba ce mai kyau wannan kuma ka bi sallah baba liman yana fama da cefane ya gigita shi ko ga kaza eh hake ne mana mutum ya tsufa a Najeriya kan ai bashi da gata ya shiga uku ai saboda ɗabi'ar mu ta bakakin mutane shine galibin bakin mutum ya tsani tsoho kuma ya tsani yaro hakan mutane bakin mutum ke rayuwa baya tausayin yaro sanin ko ba tausayin tsoho wani hatta tsofaffin safa su suka mar wahala amma ya tsane su mai tsana ko hira suke da shi in suka faɗa ya ce kai wannan ayi magana ku ta tsofi ka ga mai da su kamar waɗansu mahaukata ne masu ya ɗauki wani yare nasu da yake gani shine daidai wani kuma shi ana markallan shine mahaukacin ko misali yanzu kana zaune yan samari samari na ƙasa ƙasa na yan shekara goma sha ɗin nan kawai ka dace maka kana zuwa kawai bagazan bagazan sai ta maka wani fa kaka da ce maka ko ma sun lamar yi assalamu alaikum alaikum salam kawai ta maka wani fa kaga wannan a wani kowane irin yare ya hauka ne ai ai ba magana yi ba ai ko wai shi alibinsa ina wani kama shi saboda yare ne irin nahi na samari ya ce maka wane fa to ne kan ka ce masa a ina wane ya ce kai tsoho ne kai baka tsaye hausa ba eh yana zo ka ce ka ai yanzu kawai da shiga na gyama a miliyan sai ko ka ce miliyan sai ga farta nan ne so shi normally sai kaga suna ganin joyi tsoho wani mutum ne wanda ya gama yayinsa da aka ba a san jin maganarsa haga halaka ta farko kenan sannan kuma tsoho mutum ya manyanta sai ka tsaka kalli me tsoho yake so a duniya tsoho idan ka ga masa abin da zai ci ai ba kuma tsoho yake ci ba kai yanzu a gurinka za ka ci shinkafa kana sha'awar ta wani ko kana son ka ci taliya wani ko wani ya son kaza indomi wani waye ta tsoho kuma duk wannan ba san su yake ba daga gargarka ce ai na sa a gida ana dafa abinci ana kewa dattawan an dafa shinkafa wata ran ma wai ga sun yi ganda matan su sun gaji da cin da miyar ma ya ce yau da mai daji za a yi kawai tsoho yana jin haka masa shinkafa da mai da yaji kaga sa shi a wasifa shi ba zai iya ci ba kaga zai wani da yunwa kenan a madadin ka bashi wani yanci cewa ko da shi ba zai ya dafa abinci da kansa ba saboda ba shi da mata ita ma tsohuwa ce ana kawo abinci to babu laifi amma ga wannan kudin kariki duk abin da kake so ka bada a siya ba haka da dadi ai ko kuma ba wanda kake so kayya ni wani ne ban san ma me nake so ba haka fara tunawa kai da kanka a so fura fura to sai fara nazari saboda yaro ne yanzu fura kuma ni fulan da mafa ba na son ta wani lokaci to me kake so to ko a nemo wani kunu ta inda za su samu kunu ne ai ina so haka da ce maka wani to suka na kamar abin da yake so to bakin mutum baya haka kawai yasa rabu da kai ga kai cikin rufin asiri ga gidan ana gaida arziki amma kuma tsohon yunwa ta kama shi saboda kalan abin da suke ci shi baya iya cinsa sai a jaɗin kama sa wani yadi mai kaurin masifa wagan bari a mara zubi aska tara a kamar a wannan zafin da ake fama da shi haka ita ma yadda tijuwa ce su haka bakin mutum baya mutunta tsoho galibi sai wanda Allah yake so da rahama shine zai iya zuwa ya zauna a gun baban shi duk tsofan da baban yayi din su hira saboda wani lokaci yana buƙatar kawai ku hira da shi ji ɗaya bike wasa wala za ka samu dattijan ba shi da abokin magana sai dai wuni shi kadai sai yara kanana wai a zogun sai a zauna a yi hira ba a iya daurewa saboda zai ma bayani akan gaskiya sai ka ce wai ya fi faɗa ko to yake da ran da ya mutu kuma sai ka gane muhimmancin abin da yake faɗa maka so shi yasa suka ce ɗabi'un mutane galibi bakaki ba sa mutunta dattawan su sannan kuma baya tausayin yaran ma da yake haifa ya haifi yaya sun fi karfin gejinsa saboda ka ba zai ciyar da su ba ba zai masa abin da ya kamata ba kawai ga sunan dai haka dai ga shi nan dai Allah so ne so da'iman mu afirka kullum a cikin wahala muke da kaskanci sai wanda Allah ya shirye da shi saboda san zuciya ko ba na abu ne san zuciya ne kawai ba abin daidai kana zaune da matar ka zaka iya tayar da ita da yayanka haka kawai sai je karo wasu ce su sun kuma haka kawai ta kashe abubuwa gashi nan da rayuwar mu ce iri ne gashi nan Allah so ne yace qawluhu fadalatar rajula yatahawal bil fara'id fil jama'a wa in kana ma'as sultan yace idan kaga mutun yana wasa da sallah a jam'i baya zuwa akan jam'i yace fa'alam annahu sahibu hawa kasan wannan mutum mai bin san zuciya ne yace aidaratar rajula ko yatarugu salatul jama'a in kaga kenan wanda baya zuwa sallar jam'i to ka gane cewa wannan mai bin san zuciya ne fa in kana ko haka ne ko yataruguha ma sultan fa huwa sahibu hawa idan ya daina sallah ne baya bin limamin anguwar ko baya bin sarkin garin sallah to shi wannan ya zama mai son zuciya wa huwa min al-mu'tazila ya zanto daga cikin mu'tazilawa ina fata an gane sune yan qalaqatu yan qur'aniyun an su ba sabon kuwa sallah a duniya sai su su sai irin karatun su wal qawl kawari ko kuma in gaga baya bin sarkin su baya bin mutanen anguwa su sallah ya kaurace musu baya bin su mutane sallah to in ba ba mutazile bane yace to khawaris ne sune masu kafirta kowa da kowa kenan to alladina yukaffiruna wilatul muslimina sune masu kafirta duk shugabannin musulmi bil ma'asiya wajen sun aikata wani sabo so a gurin khawarij in dai kai sabo guda daya sai su ka zama kafiri ko da saban ba ka ba'ira ba ne kawai su abinsu inda kai abin da Allah ya hana kwaya ɗaya ka yi ƙarya to yi ƙanin gafata a musulunci su abinsu kuma yadda kawai kashe mutum ba nasu Allah sau ne ya ce amma idan kana ya tuli jama'a maganin sul'an fahaza munafi'un ya ce to amma idan ka ga ga wani nan shi yana ƙin yin sallah ne a cikin mutane amma fa idan aka sa liman da ba shugaba ba idan shugaba ne a masallacin fada zai yi ko a sarki ko kaza to zai bi sallah amma in ba wasu ba irin wannan masallacin ba baya bin kowa sallah to shi kuma wannan yace munafiqun munafiki ne kun gane yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce ko asqalu salati alal munafiqina yace salata take da nauyi sallah mai wuyari a gurin munafukai sallolin da guda biyu salatul isha wa salatul fajr sallar isha sallar asuba munafiki baya iya yin sa a cikin jami'i domin shi munafiki da ba yana yin sallar ne dan aga kawai yana sallah ba wai dan Allah yake ba kai za ganki da azhar za ganki da la'asar za ganki da magriba domin sallah sai da kinta a cikin akwai haske amma asuba ana yin ta ne akwai duhu ko in ba dan Allah sai yanzu akwai fitulu a masallace ba da wuta da sauransu ai da ba za ma ka san waye a kusa da gaba ake sallar asuba saboda akwai duhu a lokacin to ya sa munafiki ba zai ma fito gana gidansa a kunci kuma haka za su ci mutane da yawa akwai wanda ba za su sallar asuba shi sai dai azhar al-asr magriba amma asuba a anguwar ku kuke sai kai sama da sati biyu ba ka ganya sallar asuba ba to ga wannan akwai matsala cikin harkar rayuwar sa kenan Allah sauri ya ce ko wale isha da kuma sallar isha ita ma duhu ya sauko a lokacin da haka ba za a gan shi ba kai akwai da fuso an musu ma shaida ba sa ma yin sallah idan yana zaune a gun mutane lokacin sallah ya zo ya ga saman saura minti irin ashirin a sallah kawai zai tashi fito wani uzuri zai tafi can gun da zai je a lokacin su kuma kaga in yaje sai zaman sa ta ce za a yi sallah ta ahiya yi sallah akwai shi da yawa eh shi ne ko ba su yi ba kawai misali sun je sun fara alwala sai ta a kufin za ku sallah ma kawai zaman sa haka za ku ɗauka cewa ne ya yi sallar sa to sai daga sani ba a yi wa Allah wayo ko mutanen da kake yin abu kake ɓoye musu ma sai Allah tura mutum asiri ya suka ce su masu ilimi suka ce mahama ta kuni in damri in min khaliqatin walau khalaha tukfa ala nasi tu'lami in dai kai ta ɗabi'a da kace ɗabi'ar ka ce to ko kana ɓoye ta a cikin mutane ba ka so a sani wata ran sai an santa sai Allah ya fito da ita yasa kullun ka zama da ɗabi'a kyakkyawa din da kake ɓoye wani abu sai ka ji an ce wata rana ka Allah ya matsi bakin wane sai ce kaza abin da yake ranka ne ya ɓoye sai Allah ya fito da shi kuma kai da kanka zaka faɗa kuma za a gane Allah ya kiyaye imanin kike hada sallolin gaba ɗaya sallah a wannan ayyuka dauke shi ba bai san ma abin da yake ba to in ya mutu kafin bacin fa ko ba zai yi ba nawa suka yi magariba ba sai isha ba suka mutu ai da yawa ko wannan duk dabi'a ce ba ta mutanen kirki ba ba daidai bace wannan ba daidai bace yace fa'addal ko haka ne ko fara takallufi an salati nifaqan wala sai lissafa cewa in yin salloli akan jam'i gaba ɗayansu alamar munafiki ne ya ce hatta ƙala abdullahi bin masa'udin har abdullahi da masa'udin ke faɗa radiyallahu anhu ya ce wala ƙadira aituna wa ma ta kallafu an ha illa munafiƙun malumun nifaƙi abdullahi bin masa'ud babban sahabin manzon Allah ne yace wallahi mu sahabbai a zamanin manzon Allah ba wanda zaka ga baya zuwa jami'i sai wanda dama can an san munafiki ne to dama shi an daga kowa ma garin ya san munafiki ne zaka kaga dan bai zo jami'i bai zo sallah ba ba a ma damuwa da sha'anin sa amma duk wanda ba munafiki ba zaka samu ya damu da ayi sallah kuma a cikin jami'i a cikin mutane yace li'annal munafiqina ina ne yace falladi ya takallafa da salati ko aljamaa an min gari udri duk wanda yake kin yin sallar jami'a cikin mutane ba da uzuri na shari'a ba yace hada dalilun ala nifaqihi to wannan hujja ce akan cewa shi munafiki ne amma akwai abin da zai hana mutun yin sallah a jami'i kamar abin da muka faɗa jiya ko ba haka bane kana aikin tsaro an ajiye ka a wani gu ka tsare mutane ko dukiyoyin mutane lokacin sallah ya zo shugaban da ya bar ka aikin kai kaɗai ya bari to ba daidai ba ne ka tashi ka je kai sallah sai ka zauna daga baya ka je kai sallah kamar da kowa a cikin mu shaida ne sanda muka shiga cikin rahin tsaro a nan ba ka ake kan sallah ba muka ba da misali sallar juma'a fa za ga 'yan agaji sun fi mutum nawa ba sa yin ta saboda me suna kara al'umma su sallah cikin nutsuwa da ka din mai aikin tsaro ya rike wannan abu karka ce wai na tafi sallah ko ina dawa shugaban namu arne ne ka saka da jana take san zuciya shi arne ne kawai sai mun kaza ta kai kasiya musulunci ba addinin kauyanci bane ai in ka tashi a gun tsaron ka tafi sai wani abu ya faru to wala me za ka ce wani uzuri in dukiya ka baka ka tsare ka tafi sallah sai ka zo ka yi sata to wa zai biya da kana nan ba za a yi ba yasa harkar tsaro ma za ka ga galibin hukumomi kasashe duk duniya ma harkar tsaro ana cire mata kuɗi babu lissafi saboda kullum ita harkar tsaro akan hasashe ake tafi a kanta ana tsammanin kana zai faru za ka sai a ɗauki kuɗaɗe a yi a sa in kanan ya faru to ga magungunan kazan haka ake tafiya kan tsaro yasa shi ba a masa audition kawai shi haka ake barin sa sai dai amanar mutum ta kwace shi a ciki in mutum yana katsaro ya ce a kawo kaza za a yi kaza dole a kawo in ba a kawo ban wani abu ya faru ba shi da laifi domin ya ce a kawo ba a kawo an yi ba sau da ka kai ka aiki kana kiyaye wani guri lokacin sallar azahar ya yi kana kan duti karka tada hankalinka ka gama dutinka ka dawo karfe biyar ka yi azahar ɗinka ka lasar ɗinka ya halatta mun karanta da ku jiyan nan ba jima'a ko manzo Allah kan aikin tsaro da yake ba wa tsaron rayukan al'umma mabiyansa sallar al'asar da yi ba kan jami har bazan magariba ta kuna gaita kuma malamai suka ce ba kwana daya kai wannan ba an yi kwanaki da yawa haka aka zinka wannan harkar ana kan yaki ana kan fama dan a kare al'umma da dukiyoyinsu manzo Allah bai samu sallah kan jami ba to kuma kai dan kana soja an ce maka karkai to me wani tada hankali a ci kuma da za ka je ka same shi a wani guri kana musulmin kaɗan yi wani abu sai ta mutuncinka wani man ka ce masa don Allah ya ce shi ba aikin Allah yake ba ba ba ka suke faɗa ba ya sa an ka zo ga wanda ka ce ba ka iya turanci ba kawai haka ya fi ba sauƙi saboda shi ma ba turancin ya iya ba taburukin ne a yi sai ya ɓace lauɓa ka ce ba ka sani ba kawai ba ka iya ba ka yi wasa kawai ka iya kuma ka yi hasbunan lawa ka tinkare su abin da ya faru ka ɗauka daga gun Allah ko wata da zan taɓa tsaye da mula'a cikin wannan masifar ai aka jira maka ce mu kalli haka haka kawai fa kuma mu da baka haushi musulmi ne ɗan uwanka ga sunan shi kana gani a jikinsa da bulala katuwa na kewaye mutane sai ce maka ka zo sai taje ka shiga mota daga yana kake kaza kaza shiga mota wa haka rika suka rika mutane ni ne na ƙarshe a layin aka ce na zo na zo yana zuwa sai ce mun ka gama addu'a addu'ar wala haka ya ce mun dan na ga tun da kake ta addu'a da ta musalla ba ya ba a gama addu'a sai ran da ka mutu shi ma kuma sai a maka addu'a kuma sai abun ne ka sai na faɗa masa haka sai ce mun to ni maka mun addu'a ita tun ɗazin ba kai nake yi wa wala shuke ne ya kuma shi ne ba na nan to shi ne to ban ji shiga makaranta ba shi ke nan wala haka muke da shi ya ce mutuni maka mun addu'a ya ce wallahi tun ɗazin maka na kewa Allah sai jin kwakwalwarsa haka ma yamma magana ga masan da kyau sai sai mutum shiga mota ni bai sada ni ba ko bai taimun daga na kake ba kawai sai mutum shiga mota yace to wanda shiga da tafi dama muna dusa na ce Allahumma inni aj'aluka fi naharihi ko kuma fi nuhurihim ko wa a'udhu bika min sharrihim nace Allahumma kafina sharruhum bima shita tun kan muje wallahi duk giddin duniya inda zan tafi ina tafi a mota sai na faɗi wannan ne zo kusa da shi saboda ai wani gune wanda baka san kanshi ba kuma zaka danyi wani abu kadan kai abunka ba laifi bane shi a dokar laifi ce kuma kai da yanzu a he maka abin da bai dace ba ko baka saka zama ba baka sa kuma ka ce komai ba kai da ka barwa Allah ya hukunci ki kuma yan tafi lahira zaka sai kai addu'a tun kanka isa ya Allah imin maganin sa Allah ba zan iya ba Allah kare ni sai kaga mun je lafiya mun wuce lafiya to shi kenan ya wuce kawai wallahi duk gidin duniya ne da haka ne tun da san da ka fara gid muna tafiya kasuwannin mu kaza kaza daga na hango zan yi addu'a Allahumma kafina sharruhum bima shita Allahumma na nazalaka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim sai kuma na fara hasbunallahu wa ni'mal wakeel ta kare sai mu je mu lafiya sai mu ce lafiya saboda abu ne wanda baka san kanshi ba to da idan kana wannan aiki na tsaro din aka ajiye ka muna tananatawa ne saboda ƴan uwa matasa za ka iya shiga soja ko ɗan sanda ko wane ne kana aikin tsaro to kar ka yi zafin kai ka ce ka yi dole shi ka ji kai sallah ka tada a ci mutuncinka a banza kuma a lokacin ma allah bai ce ka yi ba tunda an baka mafita aiko an nuna maka ya kamata kai so ka zama kana waye kana da ilimin addinin ka kare rayukan mutane abu ne mai muhimmanci ko a shekarun ba can can lokacin da ana zaune lafiya ƙasar nan ba zo kesa ɗin abubuwan nan ba sai ga an nuna a sikirin ga 'yan sanda da sojoji a maka a harami ba sa yin sallah suna ba da kariya wa mutane jahili a zauna yana kallon sai ce wai su waɗanda haka ce arna ba za su yi sallah ba haka suke faɗa mutane ashe mu ba abin yana zuwa mana sai aka waye gari gashi masallacin an gurku sai a ajiye mu ta kofar masallacin da dan abin tittitin nan ba ka ake nin kai ba in za ku shiga a taje ku kuma shi ba zai sallah ba sai kun gama kowa ma sai a taje haka dai ashe abin yana tafi ko sai muka gane ah a yawayen can suna kan da dai kenan da amma ga wuta ce to su wanne ba sai sallah ba yana ganin askarawa da suna kare limaman harami suna kare dakin Allah suna abubuwan da ya kamata za sun take ilimi ai sun take ilimi to shi yasa addinin musulunci addini ne na wayayyu manzo Allah ne ya kawo tsarin da duk kowa zai bi sai dai kai ne baka bin tsarin ko baka san karatun da manzo Allah karanta da mutane ba yake ta ina miki li annal munafiqina yatakallafuna salati khususan bil layli yace domin su munafikai suna kin yin salloli musamman sallolin dare shine isha da kuma asuba yace li annal layla la yarahum fihi ahadun domin a cikin duhun dare ai ba mai ganin su dama Allah faɗi sifar munafiki yace wala yaqana menene fasun salata illa hum kusalahu yura'una an-nas in za su yi sallar ma dama sun yi darriye ne in za ta fi sallar ma sai a dukkan nawa alwala he wajen minti 30 bai gama alwala ba sai zo samu raka daya da kyar sai suka tashi da kulkulkul kawai wuce shi ke to wani san dare ya shigo isha ba zai je ba asuba ba za ka gan shi ba sifar munafiki ce ya ce ko ina muke ya ce amma bin nahari amma sallar da rana to wannan fa fayahaduruna suna zuwa domin a gansu li annan nas yarawnahum saboda sallar rana sallar da ake yinta da azhar la'asar magriba to zu kowa yana ganin su wa hum yurauna bi a'malihim domin su munafikai suna yin aiki ne domin su nuna mutane suna yi ba dan Allah suke ba menene riya mutun yayi aiki a nashi tunanin mutane su yabe shi kuma wai Allah ma ya bashi lada a ga ba zai yi wake eh yace wa yunafiquna suna yin munafirci to Allah ubangiji ya tsare mu da haka dai mutum ya kiyaye son zuciya dan halaka ce mummuna kuma ta taba ta kasar mu gaba ɗayanta kuma wani abun mamaki da zai baka dake ta bala'i ce kai kana bata kasar kuma kai ma sai Allah daura ka kai ka bata kanka da kanka hina ai munafiqin an baka ba za ce mutum mai hankali mai ilimi a dauko wani abu a ce za a baka bashi a ma'aikata ko abin naira dubu ɗari za a baka shi bashi ka kuma karɓe shi kuma ka zo ka sai da shi dubu talatin wannan mai hankali ne a ga bashi da hankali yayi kuma ka daura kanka bashi da har ka mutu ba za ka biya ba to shine shirin san zuciya kenan Allah ka tsare imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah